a mutum ya zama a rayuwarsa yau in yi azumi gobe ya sha yau in ya sha gobe ya azumi ya zama rabi azumi rabi sha me hukuncin haka an kama daga abdullahi na amurin al'asi Allah ya kare yadda a gare su abdullahi na amurin al'asi ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni mafi soyuwar azumi zuwa ga Allah azza wa jalla irin tsarin azumin annabi dawud alaihi salam ya ke azumin nasa annabi dawud ya karce sai yau ya azumi gobe ya sha mafi soyuwar sallah zuwa ga Allah irin sallar annabi dawuda ya sance yana raba daransa biyu rabi ya bacci sai kuma ya za sulusun ya bacci kuma sulusun wato yana raba daren kenan gida uku kashi biyu bacci kashi daya ibada haka yake sai da yakan fara da baccin rabi sannan kuma ya tsayi wa sulusi sannan ya bacci sulusi wato hikimar da nake cikin wannan shine cewa da safe sai mutum ya tashi da ƙarfin jiki saboda ya tashi ne daga bacci ba wai ya tashi daga ibada ba in ya ibada ya gaji kuma safiya ta zo sai zamo ya tashi da wani nau'i na rauni amma in ya sake bacci wannan baccin na sudusin da yake yi sai ya zamo jikinsa kuma ji ya saki sai zamo jikin ya saki sai fa'idar ibada amma wahalar ibadar ta kau baccin da aka yi ya sa ta kau rawahu al-hamsatu wannan hadisi mutum biyar da sun ruwaito shi buhari muslim abu da sun zina sai da sun ruwaito shi mutum ai azumin baki ɗayan zamani a ce koyaushe ma ana cikin azumi an kama daga abdullahi bin amir allah ƙara yadda a gare su abdullahi bin amir bin al'as ya ce an ba manzala sallallahu alaihi wasallama an ne a cewa ni ina cewa wallahi zan yi tsayuwa baki ɗaya dare ba zan yi bacci ba da daddare wallahi zan yi azumi baki ɗaya yini na ba yinin da zan sha azumi matuka ina dare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira na ya ce a ta zai ta kulu zalika kai ne bai faɗa wannan magana nake in ji Allah na min lafi gaskiya ne na faɗa rasulullah sai manzo Allah ya ce ai wannan abu ya fi karon ka ba za ka sami ikon haka ba shi yasa kai azumi ka sha kai bacci da daddare kuma ka tashi kai azumi kwana uku a duk wata domin kyakkyawan aiki akalla a ninka ta goma in sa azun kwana uku kamar kwana talatin in duk wata kana haka kamar duk watannin ka ka azunce su ya zama kamar kayi azumi baki ɗayan rayuwarka yace sai nace da manzo ni ina da ikon fiye da haka yace to shi kenan tun da ka ce haka ka je ka yi azumi yau ka sha kwana biyu wato a wata in ka yi azumin kwana goma ka sha kwana ashirin yace sai na ce kai na gafo zan iya fiye da wannan ya rasulallah sai maza Allah ya ce to ka je kai azumin yau ka sha gobe wannan shi ne zarin azumin annabi dawud alaihi salam shi ne madaidaicin san azumi mace ya bla na abin da ai ne yana da ifan zo da fiye da wannan sai maza Allah ya ce ba wanda yake yafi wannan ba wanda yake yafi wannan wato a abdullahi ya ce wato daga baya da girma ya zo yake ina da a ce na tabi kwana uku da manzan Allah ya faɗa da ya fi zuwa zuwa gare ni daga abin da nake kai yanda nake kai a ce ya fi zuwa zuwa gare ni fiye da iyalina da dukiyata a wata ruwaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi kada ka aikata kan ka sai kullum sai ka yi azumi ka yi azumi ka sha ka yi tsayuwar dare ka yi bacci domin jikinka ma yana da nasa hakkin a kanka idanunka suna da nasa hakkin a kanka matarka tana da haƙƙi a kanka masu zuwa ziyarar ka su ma suna da nasa hakkin a ce ka azumin kwana uku a kowane wata ya isan ma a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ni au kai ne kake azumin baki ɗin zamani kullum ka tashi da azumi kake sai wata dare gaba daya yace kwarai ya rasulullah gaskiya haka ne sai manzo Allah yace kai idan ka aikata wannan idanunka za ta kosa da haka rai ta dawo tana kyama haka wanda ya azumin din rayuwarsa ai wannan bai azumi ba azumin kwana uku daidai ke da azumin wadda zamani gaba daya wannan hadisi mutum uku da nasa'i sun ruwaito shi buhari da musulmi da abu dawuda da kuma nasa'i wato abu biyar zan turmuzi ne bai ruwaito ba an karɓo wato wannan azumi ne na zamani gaba ɗaya du'a wato da aka ce la sama man samar da har wanda yake zai azumin zamani ai azumi ba du'a'un alai ko dai addu'a ce a kansa mummuna cewa ka Allah ya ba shi ikon azumi aula ya ce mu sau mu kulluhu ko ko azumin nasa gaba ɗaya bai inganta ba ya da fi ilmaniyya an da zamanin ya kunshi kwanukan da aka yi hani daga gare su kamar kwanukan idi wanda haramun ne a zunce su da kwanukan da ake yanyanan nama a kowace fasara da aka ɗauki wannan manufa da wannan an sauke ta hari sawon shan ruwa daga wani ya ce zai azumin baki ɗayan zamani asalin wannan da sababinsa su abla na abu da al'afi mutum ne mai hankali hazigar mai zurfin fahimta yana cikin masu rubutu a ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya san yana rubuta kansa da abin da ya ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsoron Allah ne mai tsantsani zai da mai kamewa wannan ne ya sa ma ya rantsuwa ga kansa ya ɗauko wa kansa ya azumin tsawon zamani ya tsayi wa dare ya yanke saboda wannan amuru sai ma ya kansa amuru bin al'as ya zo don ya ziyarce shi ya tambayi matarsa jamila ta tare da daga ƙwarar shawa ce kyakkyawa ce ta ce yake da yake ina mijin ina da gidanki ya yake take ta ce la na mu laila la durun nara ta ce ka ai wannan bawan Allah na kirki ne mutum ne wanda ba baccin dare ba shan abacin abinci da rana wato tana nufin ta kai kararsa to wafi ruwatin a wata ruwaya min rajulin kai madin mutum a matsayinsa ko shi fadin ma ba kula da ita to bai binciki wani bangare namu ba wato bai taba tunanin me muke ciki ba na tun da muka tare a gidansa mahaifinsa ya fishe ya hana shi daga wannan ya ce da shi imrata min musulmi na fa'aranta yanzu na aura ma mace daga musulmi ka zauna ka tsare ta ba tare da kana duban haƙoƙinta ba bai su ma da kaurihi Allah bai saurari maganar nan ta mahaifinsa ba uban da ya sake tsawatar da shi wata mara tsawatarwa ne tsanani bai je warwa ya ɗauki zuwa gare shi ba shi ya sa sai amrim al'as ya kai karar ɗan na soja a nar sallallahu alaihi wasallam ya ce yi tuni ka zo min da shi ku zo tare sai ya taho da shi ya zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce da shi kai ne mai cewa sai ka yi azumin kullum duk dare sai ka yi tsayuwa ya ce kwarai manzala ya hana shi daga wannan ya shirya da shi zuwa azumin kwana uku a kowane wata amma abdullahi bai karɓi haka ba ya shirya da shi zuwa azumin kwana ɗaya ya sha kwana biyu ya ƙi yadda dai da haka ya ce a zai fiye da haka sai manzala shirya da shi zuwa azumin rana da shan rana wato ya azumi rabin rayuwarsa ya sha rabin rayuwarsa ya ce da shi shi ne mafi daidaitar azumi wa asalin mafi kyansa ya ƙi illa asala min haza sai ko a dora shi bisa wanda ya fi wannan manzo Allah ce illa abdala min zalik ba wanda ya fi wannan da bai karbi nufan nabi da sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dore masa halinsa har sai da ya rauni fi ahiri hayata karshen rayuwarsa anna isar nabi sallallahu alaihi wasallam da hu kana nusa hakimi ya bayyana gare cewa shirya annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi shiryawa ce nasiha ce ta wanda yake mai hikima gwani ya zance na cewa da a ce ya karbi nasiha da manzo Allah ya yi masa da ya zama ya fi kyau a wajensa fiye da dukiya da iyali an kama da gari ka tada cewa sai namar Allah kare da a gare shi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi wato wannan fassara da shi ne littafin nan ya kawo da ita malikawa suke aiki kenan na cewa hannun ba wai na haramci ba ne na zarar tausayawa ne shi yasa suka ce wa sau mu da hali wasau mu da hari ya halatta kullum mu tashi tashi da azumi ya zama baki ɗaya rayuwarsa azumi yake amma dai kai ya ce zai azumin iji ya bari azumin iji ya halatta a fahimtar malakawa inda shi halil ya kawo abu ta sarko to amma wasu suka dubi cewa a ai shi din ma ya komo ga azumin rabin rayuwar tasa yau in yi azumi gobe ya sha yau in ya sha gobe ya azumi to kuma cewa halin yana nuna haramci saboda abin da ya zo a cikin hadisin da la sama man sama dahar to an kama daga bai kwata da cewa sai da umar allah kare ta gare shi sa'alan nabiya ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi me ya hukunci wanda yake azumin zamaninsa gaba daya sai manzo allah ya ce wanda ya haka bai azumi ba bai sha ba shi bai samu ladan azumin ba shi ko bai sha abinci irin yadda wanda ba su azumi suke cin abinci ba shi ya sa ya wahal da kansa ne ba duniya ba lahira ko cewa ya bai sha ba bai azumi ba sai a sai na umar ya ce to kaka hukunci wanda yake azumin kwana biyu ya sha kwana ɗaya ya ce manzala ce akwai wanda zai iya haka kuwa sai da amurka ce to me hukuncin wanda zai azurin yau ya sha gobe sai na za Allah ya ce wannan shi ne irin azumin annabi dawud alaihi salam wannan hadisi mutum ya so wato shi a babar da buhari aka mana ga aisha Allah ya kara yadda a gare ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wajen usman ibn mas'ud usman ya zo wa manzo yace usman ba ka san tsari dare ka ki tsari dare sai usman ibn mas'ud ya ce a wallahi ba haka bane ya rasulullah an yi ko shi a kokari na gana bi tsarinka tsarinka nake nema sai manzo Allah ya ce to ni na kan yi bacci na kan yi sallah na kan yi azumi na kan sha ina auren mata ka ji tsoron Allah kai usmanu domin yaron ka ba suna da haƙƙi a kanka bakon ka ma yana da haƙƙi a kanka ranka kai kanka kana da haƙƙi a kan kan naka kai azumi wa ka sha kai sallah da daddare kai bacci abu da zai ruwa ta wannan hadisi usmanu mazunin usmanu mazunin din nan aka faɗa haza wannan huwa abu nabi sallallahu alaihi wasallam nan rai dan uwan manzo ne wajen sha nono da shi da manzon Allah sun sha nonon mace daya kuma ya riga manzo wa fati wa kace da yawa fati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya binne shi ya sa alama yake cewa dan mun ga binne wanda suka mutu daga iyali na a kusa da shi wakanin kada lil ibadati ya kasance ya naka ga ibada annabi sallallahu alaihi wasallam zarge shi ya nuna masa zuwa tsakaita a wajen aiki wadda wani alaihi ya dore akan aiki ya fahu a fararu haka din ya ce nan da ya gabata a kitabul imani da manzo Allah ya cewa mutum sai zuwa aiki zuwa ga Allah a duwabu aikin da mutum ya dore akai ko da aikin dan kadan ne zahirin wa'annan hadisan karahatu so mai jihari cewa karahiya ne a ce za a yi azumin zamani a kan wannan da wasu malaman suke bari ma wasu cewa suka yi haramin ne sai dai mafi yawa alatti ibadihi wato musu cewa an so ma a yi azumin zamani yadda su malikawan suka tafi saboda hadisan da suka gabata wacce take nuna cewa wanda ya azumin kaza maka an ma samu dara kamar ya azumin zamani ta ko ba za a kwatanta da abin da bai halatta ba hujjar su shine ai ba za a kamanta da abin da bai halatta ba wanda annaka sanatar ibada domin kuma yawan ibada tana rizumta yawan lada wa uluwa daraja da daukakar daraja ibn majah ya fada hadisi za annabi nuhu ya yi azumi baki ɗaya rayuwarsa sai ranar karamar sallah da ranar ilayya wannan hayu sabi wannan hayu sabi ko halin da ya gabata ne hafi mashakatin don tsoron wahala ne au fauti hakkin ko tsoron tserewar wani haƙƙi wanda ya ci wajibi wallahu alam Allah shine da sani as-sa'im al-mutadawwi mai azumi na nafila shine mai hukunci akan kansa ma'ana mutum ya dau azumi na nafila in ya ga dama ya kai in ya ga dama ya karya dan ya karya kenan ba komai an saba daga umma hani Allah ya kara yadda a gare ta sace yayin da ranar budin makka ta zo wato wannan kayan ɗin cikakkiya ce ba na ki saba ce shi yasa ta rufa an tafa ilinta shi ne yau sai fadima ta zo ta zauna daga hagun da manzo sallallahu alaihi wasallam ummu hanin yar amminsa wato yar abdulmuttalib tana dama da shi sai ku yanga ta zo da kwarya da yake akwai abin sha a cike ana walatu ta mika manzo ya sha daga wannan sannan ya bai wa umma hani ta ce ta sha daga gare shi ta ce ya rasu da labarin da ya zuri ya rasu da lalata kada abin da na kada azumi ko gudu da na tashi da azumi sai na Allah ya ce da ita au azumin da kike na ramuwa ne azumin da kike na ramuwa ne ta ce a'a ba na ramuwa ba ne na nafila ne sai manzo Allah ya ce in kana ta ɗauwa don kin karya wannan ba zai cuce ki ba matukar dai azumin na fila ne ba za a ce sai kin rama ba a wata ruwaya mai azumi na nafila shi ne amintacce ko mai tafi da lamarin kansa in ya ga dama ya kai in ya ga dama ya zama bai kai ba shi ne in ya ga dama ya karasa azumin in ya ga dama ya karya azumin masu sunanu sun ruwaito wannan hadisin su hadisu wannan hadisu wa ma ba da da wanda za a faɗa nan gaba na aisha da sanadai ne salihai ne sun zo da sinadai kyawawa ko wanda sun kai a ce salihu za bi dawuda abu dawuda ne ruwaito wa amma turmizi amma shi turmizi fagar kala ya faɗa inda fil awwali makalan akwai magana akan isnadin hadisin nan na ummu hani wasa kata anis sani na biyan bai ce komai a kai ba sai ya sa masu hadisi sai su dubo mana su ga shi tirmidhi da ya ce akwai magana a cikin akan na farko me hujjarsa ya isnadin yake na biyan da ya shiru me hujjarsa na yin shiru wa amma sanadun nasa'i amma sanadun nasa'i ya zo da hadisin fasahihu sanadi ne ingantacce sai ma kuma wannan sai a dubo a ga me yasa aka ce ingantacce ne wai bai yiro masa yi usabiqu hadisi ingantacce da ya gabata ya karfafa su fin niyyati a kitabun niyya min anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ko a niyyar azumi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana sa'iman nafila yana azumin nafila fa addara sai ya gane azumi an aisha ta an kaba daga aisha Allah ya kare da gare ta sai ce an kawo min abinci ne da hafsatu muna azumi aka kawo mana abincin sai muka sha muka ci abinci muka kare azumi sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo muka ce da shi ya rasulullahi an kawo mana kyauta faita na ha muka sha'awar kyautar nan muka kare azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su la alaikum ba laifi abin da kai ba laifi bane amma dai ku azumci wata ranar a maimakon wannan azab sunan ne suka rawaito hadisi ai la ba sa laifi wata libdari ai ba ku laifi ba da kuka kare azumi walakin sun haɓa da rahu yawan ahar ala sabilin nadari sai dai yana da kyau an so ku azurci wata ranar a maimakon wannan da kuka kare wannan badala domin abin da yake bada lai ku kan ku asali hukuncin sakamakon ku mubdalu ne wannan hadisan guda biyu sun fa'idantar da cewa mai azumi na nafila yana da damar ya karya azuminsa ba za a ce don ya karya azumin wani abu ya hau kansa ba abin da ake nema ya rama ala sabilin nadbi bisa cewa ma an so ne ba wai dole ba akan wannan mafi yawan malamai suke tun da can da kuma daga baya akan haka imani shafi yake da imam ahmad wasu wa'annan suka ce wanda ya haɗa a cikin nafila ya fata ya halarta gare shi wa wajaba tsara uku rama ya wajaba nan ya ayyana da shiru ifihi da haduwarsa a ciki yau ban yi tabaraka wata ala ce wala tubdilu amalakum ba ku bata ayyukanku wato shine abinda anafiyawa suke kai zuwa wajen sai ma duk wata lafiya da mutum ya fara an sai ya cika ta wajibi ne ya cika yadda shi abu ɗan fari yake faɗa a alfetul usul la tubdilu a'malakum nafilan shamil la tubdilu a'malakum nafilan shamil da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu wa atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa la tubdilu a'malakum tunda a'mala jan'i ne aka rafa ya dau umumi kenan ashe har nafila ba daidai ne a bata ba ko yanda fiyudi yake faɗa a kaukabin sadi ko ya baiti na kaukabin yake to wa bi shuru ila nulzimuhu wa qala nu'manu bala wa bi shuru ila nulzimuhu mu muna ganin dan mutum ya fara abu na nafila bisa fuskar nafilar ba ma cewa dole sai ya kai karshe wa qala nu'man amma abu hanifa nu'man ibn sabit Allah ya kare da gare shi ce bala a ai ana fara nafila ta koma farilla dole sai an cika wal hajja alzim bitamam shura'a idan lam yaqum lizu lam yaqa min ahadin tadawwa ko ta tasiri yake fada ko kuma sabi amma hajji wannan an gama lakan cewa ne ya fara shi na nafila to dole sai ya kai har shafi awon ma su malikawa su ce akwai wasu abubuwa guda shida ko guda bakwai ko wanda in aka fara su ko na nafila ne to su zama wajibi a cika ko salatu sun masomin wati kafin wa hajjin wa timarun wa tawafu wa sabi'u fa atimamun wajibatun tamamun bishuru'i wa lahilahu وقالوها بلا عذر يعيد وقالوا ما سواها لا يخافكم ووراها بمغتسل خليل له التوريه في كتن يراب شو halil ɗin ya kawo guraren nan a mahotasa amma dai ba waje ɗaya ya kawo su ba shi ya sa ni kokarin da ne in ji wanda ya waje ce da na haɗa su waje ɗaya amma an ka duba mahotasar ɗin za ka gan su ya kawo su amma kowanne a ba a fasalin sa ko sai ba su duba makasar din kenan ko to rawahu Muhammadu yau malamai ta ba da amsa da cewa abin da ake nufi da wulatu bulu a malakun kan ku bata ayyukan ku dariya da aikata manyan zunubai wallahu Allah shi ne da sani rawahu hasan masu nanu sun waito wannan hadisi yajibu sa'imu da'awata idan aka gayyaci mai azumi shi zuwa liyafa to ya amsa an karbo daga abi huraira Allah kare da gare shi ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce in an gayyaci wani ko zuwa abinci alhali yana azumi to ya ce shi yana azumi wato ya je amma ya ce azumi yake idan a wata ruwaya idan aka kiran ɗayan ku ya amsa in aka gayyaci ɗayan ku liyafa to ya je idan yana halin baya azumi to ya ci daga abincin liyafa idan ku azumi yake ya addu'a sai ya addu'a Allah sai albarka Allah sai albarka rawahu lamsatu illa al-buhari mutum ne so wai wannan hadisin amma ban da buhari to alhamdulillah Thank you.